أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ne daidai da shashin da ko ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta insha Allah ta'ala kai ce ana tsaron mu daga cikin wannan masallaci na cike tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usul sunna na babban malamin musulunci imam ahalus sunnat wal jama'a wanda saken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da riya sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da duk sharrin halittu baki ɗaya. wanda ba na manta ba ina kyautar zata mun tsaya inda babban malami yake cewa usulul sunnati indana haka ne ko mun karanta wurin baki ɗin koko ba karanta shi ba ko eh ban ji ba an karance mu gani sai malam yake cewa eh usulul sunnati indana asalin abinda ake ce ma sunna a wurin kamar yadda yake babban malami ne sananne kuma mun yi tarihin shi da kwarewar shi a ɓangarori na ilimin addini musamman ilimin hadisi da kuma ilimi na aqida a sunna kamar yadda muka ce ana ana nihin addini baki ɗaya sai ma da yake cewa ai usulul sunnati indana ai addini a wurin mu shine asabar suku bi ma kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu addini a wurin mu ahlus sunna shine ruku da abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi wal iqtida'u bihi a da kuma koyi da su kenan bayan an rike abin sosai zaman ana koyi da ni da wannan sahabbai na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarkul bid'ah da barin bid'a kina aqida ahlus sunna babu bid'a kuma babu kara ga bid'a kuma babu haka kai yami ga an bid'a muna fahimta kenan ba mu lahici duk wanda zaka kai kawai amma ha abada sunna da bid'a ba za su taba haduwa wuri guda ba yake cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin fa hiya dalala dukkanin inda wata bid'a take to bata ce duk inda bid'a take muna fahimta to fata ce wa tarkul kusuma da kuma barin jayayya muna fahimta wal julus ma ashabil ahwa da kuma zama tare da masu san rai su ne an bid'a wa tarkul mirad wal jidal wal kusumat fi din da barin jayayya da barin tsakuri muna fahimta a cikin addini kenan imam ahmad bin hanbal yake cewa wannan shine asalin addini a wurin kenan da addini wurin mu ahlus sunna shine riko da riko da abin da ya riko da abin da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi da kuma koyi da su sannan aqidar mu mu babu bid'a sannan dukkanin bid'a a cikin aqidar mu fata ce muna fahimta ko sannan aqidar ahlus sunna babu jayayya sannan babu zama tare da ɗin gida sannan kuma babu ɗan ƙuri a cikin aƙilar mu ka zamana da mutum kawai ka rinka hira da shi ko ka rinka tattaunawa kan addini ba gurin ka ya fahimta ba gurin shi gurin ka ka ƙure shi a mu babu wannan mu ahalu sunna duk abin da za mu yi muna dibawa ne amfani a ciki muna fahimta ko kamar yanzu dan bid'a da ya gaba yanke shawarar cewa shi ya riga ya yi imani ha shehu tijani ya haɗu da annan muhammad sallam ido da ido kuru-kuru ha to yanzu wannan menene wani irin bayani ne za ka mai gamsu wanda yake ce ma shi tijaniya ko hallaka ce to ya yi nisa cikin hallaka ya da allah ya kashe shi ka hallaka ha ko ko ba haka ba wanda ke cewa ko wuce ya shiga shi ko aljanna ya shiga in babu shi ibrahim to shi ya fito ya yi wuta la haula wala quwwata illa billah to kaga wannan ai sai ka hada bai da addu'a ko to amma yanzu wannan kana son ka zanna ne kace sai ka fahimtar da shi ni zaka fahimtar da shi ko kuma kace so kake ka kure shi a kai mu ko magana da ko kaga muna yi kai an bida ba hu gurin mu bane ba mu kure su a sai dai ana bayani ne kawai wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuha da shirya shirya amma yanzu yana wa inna yi wa'azi ka in bida ana ɓata maka rai to wace riba nake irin ka ya bace ko ba haka ban bani ko ni da ya ko na kuri kame ne riba oh kullum muna riba ne mai amfani kuma akwai lafazan da ake aiki da su saboda ku ku ƙara kyamatan masu irin miyagun wannan ake da muna fahimta amma in ruwan ruwan ne za a rinka yi kan kowane lafazi ba lallai a fahimta ba akwai inda aka zo dole sai an tamna ha kamar yadda hatta kalmar shahada ai ba ta yi guda mace ba ko sai da aka ce la ilaha illallah a sai da aka kore sannan aka yi isbati aka tabbatar sai aka ce mi la ilaha illallah kamar yadda qur'ani akwai suratul mu'minin ko sannan akwai suratul kafirun akwai suratul munafiqun ko ba haka bane ba to shi yasa haka addinin zaka yi shi ba magana ka ce a'a addini zo a hadi a dole wani wa'azin ka ji an yi tafiya irin yadda kake so in aka zo kan sosul in aka zo kan magana imani ko ka aljanna amma ya ka zo kan bid'a da shirka kuma dole ka ji babu daɗi kamar yadda ke ko sosul munafiqun da sosul kafirun ko ba haka nan ba to haka ne abin muna fahimta ko sai yake cewa kuma ahlus sunna ba su cika jayayya ba a cikin a cikin lamarin addini su ko su tamnawa su suna yi to suna tsayawa ne a yi ta tamnawa kawai ta fahimta amma wanda ya riga yanke shawarar kasa dan za ka tsaya ka fasa ma kanka lokaci a kan shi yake cewa sunnati indana kuma hallan mu addini a wurin mu shine asaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunnatu yace da kuma sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan dai hadisan yake cewa su fassiru alqur'ana suna fassarar da alqur'ani wa hiya dalailul qur'an ai suna nuna ma menene ma alqur'ani yake nufi mun gane idan alqur'ani har abada ba ka samun contradiction tsakanin alkur'ani da sunna ba ka samun cin karo kullum in ka haɗu da hadisi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam matakar hadisi ne ingantacce sai dai ya ƙara ma bayanin alkur'ani mun gane ba magana a ci karo ba kamar yadda wani ɗan ƙara tasu yake cewa wai wai shi hadisan da bai yarda da su ba wai hadisin da ya ci karo da alkur'ani ai duk duniya ba ba hadisin da ya ci karo da alkur'ani da hadisin da ka gaci karo da alkur'ani kuma to ba na manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta yawa yake cewa kuma walaita fi sunnati qiyasi sannan a sunna a addini mu a wurin mu babu magana qiyasi amma nan ba irin qiyasi ba kamar yadda wasu mu za su dauka za mu za mu yi bayani abin da yake yin shi ne nan ba ka zauwa ka kawo ra'ayinka ka koyi hadisan annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana magana kai in bid'a ne yake cewa wala wala tudrabu lahal amsal sannan mu a wurin mu ba a buga ma addinin mu misali me yake yi ana yana magana kan masu eh masu masu tamthili kaman masu masu dauka eh sunayen Allah ko kuma sufofin shi mun gane ko sai su ce ko yanzu a dauki misali ta ya za a cewa Allah yana sabka a kowane dare to in Allah ya sabko waye baro ma sama to in ya sabko kuma a maraɗi zai sabka ko ko a yamai a Afirka zai sabka ko a Europe ko kuma a yankin jaziratul arab ina zai sabka kun gane ko to sai su ta buga muku wannan misali sai mu ce kai mu a wani mu ba dai manzo Allah ya ce Allah yana sabka ba eh to miya da ya yake sabka wannan ba naka bane mun gane a yawwa mu a wurin mu addinin mu imani ake da duk abin da manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wa alihi wasallam likita ma da ilimin shi bai taka kara kare abin baka labarin abin da baka sani baka yarda da shi koko to balle wanda ake ma wahayi haka ne ko ba haka nan bane ba likita zai iya kuskure ko kuma zai iya yin ƙarya kuma zai iya yin salon shi wa manzan Allah duka Allah ya kare shi daga kan wannan to ya kamata yan uwa mu ƙara mai da hankali kwarai kan wannan addinin namu sai ce cewa kuma wala tudraku bil uqul wala al ahwa yace mu a wurin mu ba za a taɓa fahimta addini ba da hankali ko kuma san rai a'a yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah yana sama a to mu a wurin mu baka kawo hankali kace to sai a za a cewa Allah yana sama a ai kamata yi a ce Allah yana ko ina sai ka rinka daukar wasu ayoyi masu shubaha muna fahimta dan ka batar da mutane kan wannan ce a mu a wurin mu imani ake shi ne ai da dan ƙara ƙasa ne yana cewa wai yana kawo irin hadisai wanda bai kamata ba a hankalta a yi imani da su shi ne malam gudu sai ce mishi to kai a wurin ka mu yanzu in hankali ake aiki da shi Allah ne ya ce ya halitta annabi Adam daga ƙasa in a hankalta za ka auna ta ya za a ce za a ce ma a halicci mutum daga ƙasa ko ko ba haka nan bane ba yake sannan fa Allah ya zo ya ce mana kuma ya halitta annabi Isa da da mace ita kaɗai babu ba yanzu da Allah wannan in hadisi ne yanzu ala kasa nan ba sun samu hanyar suka ba koko to qur'ani sannan qur'ani ne ya zo ke ce mana Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci maryam ne ba maryam ba hawa daga jikin annabi adam to a hankalci ya zaka musanta wannan ai ba a bukata hankali nan ko kamar yadda kake son ka kore azabar kabari da tambayar kabari da hadisi ya zo da ita to wannan ya mana wani irin hankali ne zaka saka daidai ta wannan abubuwan babu shi da sai in kun gane ba mu imani ake so kai kawai yanzu ka kalla ashabul kafi Allah ne ko yake cewa sun zamana a cikin kogon sun yi kwana shekara 309 dan Allah yanzu wannan dujal inda ya bayyana a yanzu in a ce hadisi annabi ne yace akwai wasu ashabul kafa da suka yi shekara ɗari uku da tara suna kwana sannan Allah ya tada su ya zai cewa sai ce yanzu dan Allah Allah rama ka ji wannan a hankalce zai iya yiwa ko ko ba haka bane ba zai ce ka gaskiya ita wai su wannan masu ƙarya su da ina hankalin su a ce mutum ya yi shi to Allah rama ai akwai rana ma in kwana yake ko ba haka nan ba haka zai yi ta kawo musu to wai Allah rama ya cin shi da shan shi a tambaye shi to shi yanzu likita zai iya mutum ya sati ko ya wata yana kwana bai ci ba zai iya ma mutum ya ke kana ɗaya shi ta bai ci ba yana kwana ko ba haka nan bane ba haka zai yi ta kawo shubha sai ya buga kan wanda yake bai san Allah ba to amma mu wallahi ba shekara ɗari uku da tara ba ko shekara dubu ne za mu yarda kuma ka san abin nasu shegantaka ce ba ga labarin annabi Musa ba da Allah yake cewa wa iz qataltu nafsan fadara'atun fiha ko ba haka nan bane ba mutum ne fa aka kashe da aka kashe aka roki Allah annabi Musa ya roki Allah ya bayyana da wani ne ya kashe wannan mutum ha da Allah ya musu umarni duk bayan iskancin da suka yi an ce su yanka shanuwa suka ce ba zo na ko mu zuwa shanuwa ma wace irin ku da lokaci duk dai da suka iya suka yanka sai Allah ya ce to namun shanuwan nan dai za a ɗauka a bugi mutanen nan ko da aka buga ya tashi ce wani ne yanka shi to yanzu in ba Qur'ani bane ba da labarin nan ta ga ikinama a buga ma mutum yayi magana haka ne ko ba haka nan bane ba mun san kuna tare da ni ba da labarin me ake cewa annabi yusuf wanda ya magana yake cewa in kana kamisu hukunta min duburin ko da inda yake cewa in kana kamisu hukunta min kubulin to yanzu dan Allah in jin hadisai ne wannan mutanen ba sai sun sallama mutane shi ba hakan su ba haka aka zo kan su ta shawala ana kai jima kai in ba kai ka bar masu yi mana ba shi kenan ba ramadan in ma su ce ba kai mana hai akwai wannan ba ba kuma ana nan tare da zugo to duka wannan wata suna ce wanda ta taso take tunkara al'umma abin da ke maganin ta shine a gina mu mutane su wane ne Allah muna fahimta su san kuma darajar maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su sani lallai manzo Allah bai magana da ni da sarri muna fahimta sai yake cewa kuma inna ma huwa ittiba'u kullukum yace mu addini a wurin mu shine biyayya kawai shine tsantsan biyayya makamiyar biyayya ga nasoshin alqur'ani da nasoshin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ni wa tarkul hawa da kuma barin sarai to mun ka ji addinin nan shi yasa duk abin da manzo Allah ya ce muna kaza ne sai mu ce miyar duk abin da alqur'ani ya ce kaza ne sai mu ce miyar sai da basu yarda ba ha ya rage na ka fa man sha'a fa yu'minu man sha'a fal yakfur ko ba haka nan bane ba to yan uwa za mu tashi kan wannan gaba kan cewa at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iqtida'u bihi koyi koyi da riko da abin da sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke a kan shi da kuma riko da wani riko da shi da kuma koyi da shi za mu karanta ɗaya daga cikin sharhikan da wasu daga cikin malumai suka yi akwai shek amir wanda ya yi ma wannan littafin sharhi da kuma na shekara rabi sai yake cewa la shakka bi anna sahabata hum alladhina hafazu al-qur'ana wa sunnah yake cewa babu shakka sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune mutanen da suka rigayi kowanne mutane hadace alqur'ani da kuma hadace sunna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa yuhadiru al-insan an yukhalif man manhaj sahaba da haka ya kai a gargadi ka gargadi kanka kuma a gargadi duk wani wanda yake kokarin saba ma manhajin da sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akai yake cewa ya annahum udulun sabida su wannan sahabban dukkanin su adalai ne menene dalili Allah ya radiyallahu anhu wa radu anhu kuma haka nan ba yake cewa humul ladina hafazu alqur'ana wa sunnati wa ballaghuhuma lil umma ai su ne suka haface alqur'ani suka haface sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan suka isar ma al'umma da wannan abubuwa in ka diba hajjancin mu na sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun zo ha su hadda gaske suke kan yada wannan addini to yanzu wannan mutanen sun yi abin zagi kuma yake cewa qala Allah ta'ala ai Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula duk wanda ya raba hanya da abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta gama zo mishi bayan an gama mai wa'azi cewa fa ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ya so daga bakin shi gaskiya ne sai ce wa yastabi ghairi sabilil mu'minin muna ji sai ya bi wata hanya wadda ba ita ba sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka bi sai Allah ya ce to tunda ya yi da baya ga abin da sahabbai suka zo nuwallihi ma tawalla za mu karkatar da shi za mu juya shi sam tunda ya yi ma sahabban manzo Allah baya ya yi ma manzo Allah baya Allah ce za mu juya shi zuwa ina nuwallihi ma tawalla zuwa ga atan nan dai da ya zaba wa nuslihi jahannama sai mu sa wutar jahannama ta kasance ita ce makoma wannan mutuna Allah ya ce wa sa'at masira makoma ta yi muni muna fahimta wallahi mutanen mu da dama bu san darajar wannan hadisan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wasu su ma Qur'anin ma bu sani ba gaba haka ran bane duk sai kaga mu karanto aya sai ce to ni san zuwa ba na kima magana ne saka to amma ba ka gani ni ko ko ba haka ran bane ba wanda ko ake ana karanta ma ka ce ka ce ka yi imani ka ce ka yarda ba ka yi jariya ba haka kuma da hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa inna eh yake cewa man yashminkum ko innahu man yashminkum fa sayara ikhtilafan kaseera annabi yake ku sani fa tabbas duk wanda ya tsawon rayuwa a cikin ku to zai ga sabani mai yawa yace fa alaikum bi sunnati dan haka ku al'umma ta ina umarta ku da riko da sunna muna fahimta kai umarnin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam a barge mu a dage wando muna fahimta sannan ai imani da Qur'ani da sunna ha sannan duk wani mai haƙi kan ka kai kokari ka sauke wannan haƙi ke da mana kana ahli sunna kana ƙarya kana ahli sunna kana cin amana kana ahli sunna kana yaudara duka wannan ba su kofi bane ba kai ahadu sunna yanzu so ake a ganka kana kaman ceceniya da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi shi wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ku yi ku da sunnat kalifofi na shiryayyu ba nan ba manzo Allah ya tsaye ce addu alaiha bin nawaji ku yi ku da wannan sunnatawa da tara ma haƙorinku muna fahimta kamar yadda wancan karatun da muka yi muka kawo na asar na ibn mas'ud wanda ya zo cikin jami'in bayan ilmi wa fadli yake cewa man kana minkum muta'assiyan ibn mas'ud yake cewa duk wanda zai riki wani abun koyi a duk wanda zai riki wani mai da shi shine marubi sai ki taso falle ta asa bi ashabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa to in dai zaka rike wani abun koyi to ka rike sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace saboda sai ni kowa tsora Allah sai ni kowa ilmi sai ni kowa fahimta wannan addini duk abin da kake so in dai addini ne to ka bai kurgin ka fahimta shi kowa haka nan bane ba saboda gaban su alqur'ani ya sauko ha to shine malai yake cewa da Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa mu addini a wurin musulmi shine at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa iqtila'u bihim ruko da abin da sahabban manzo Allah suke kan shi da kuma koyi shi sai yake cewa haza haqqun wa shirkun lallai wannan magana shi wanda ta gaskiya wanda ita kadai ce abin bi yake cewa ya'ani abin da yake yi shine ai al-insan idza azala sahabata haƙin mutum ya saba ma sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akaza al-qur'ana min ghairi hadihim wa fahmihim mutum ya riƙe al-qur'ani ba tare da shiriyar sahabbai ba ba tare da ya sa sahabbai gaba ba ha sannan ya fahimci alkur'ani ba yadda sahabbai suka fahimta ba aw azala aidan a sunna ko kuma mutum hallau ya fahimci sunna saɓani yadda sahabbai suka fahimce ta ha ko kuma yayi aiki da sunna sabanin aikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa lalle wannan babu shauka babu shakka sauka ya dillu dole wannan mutumin ya bashi duk wanda ya fahimci aya duk wanda ya fahimci hadisi sabanin shirye sahaban manzon Allah muna fahimta sabanin fahimta su to dole ka bace saboda su ne Allah ya ce in tu'iruhu ba shi ba fa in amanu bi mithli ma amantum bihi fa qalitaru in dai kun imani da abinda sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka imani da shi to babu shakka kun yi babu shakka kun shi yake cewa wai illa ghayruhu ajin kuma dole ya fatar da wani wanda yake bi shi ko ba haka nan bane hmm da zuwa yin babban malamin mu Sheikh Sami Ibn Hazm Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ya ƙara mai lafiya ko ba haka nan saboda yana ɗaya daga cikin masu fatattakar bid'a da ƴan bid'a da masu fatattakar duk wani shari da ka sani malam yana faɗa da su ko da sauran malamai ahalin sunna gaba ɗaya muna fahimta yake cewa wai ɗan gidan Sheikh Abdulrazak Kuta na Zandar wai ya zo na Agadar kuna ji da kyau wai yake wa'azi ko wai a gaban mutane duka a gaban mutane wai yake cewa a ranar lahira Allah zai ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai zai kama hannu in yar kuna ji da sau wai ya rinka daga shi a gidan kiyama yana cewa wai ji annabawa wace da kamar wannan mala ya ce in yasa ilmi kuma kuma hanyar bai to in yasa ilmi ana magana abubakar da umar manzon Allah yana da abubakar da umar a ga ku usman ga su ali ga biyar shi fatima kana magana wani in yas ko ba haka nan bane ba a to menene shi a cikin kayan miya in ana magana wannan sahabban ko sakannin wankan su ya kai ko ba haka nan bane ba wai a kaddara ma musulmin ne waliyin ne ko ko annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ana zuwa da aboki lahira da aka yi da Abubakar ko ba haka nan ba karara Allah yake a gaida Abubakar an tambayi annabi duk duniya wa ya ce ce Aisha kuma sai ya ba kai kama iya wai kuma ana kabbara kuma yanzu wannan in ka ce a kai su likitoci su duba su ce kala ne ko ba haka nan ba ne an tambaye shi to cikin maza bai ce ai cikin maza duniya ba wanda yake so ina abubakar kai sai da wani ruwa ke da ma akwai annabi bayan shi abubakar ne wani wuri ce umar ko to ji yanzu ya baro an ya kamo wannan dan afirka ko ba haka ran bane ba wanda ya kawo hayaniya da hargitsi a cikin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa yana haduwa da manzo wanda yake yana cewa shi karan kansa ma in ka ganshi ka ga manzo Allah ko ba haka ran bane ba to dole sai an ga bid'a sai an ce babu kyau Allah ya kammala amfani shi ko bid'a da kansa ta zo take ga ni ne bid'a na su ba kuma wa'azi sai ya ce wallahi sai ni muna fahimta ko to ka gani wannan dole wanda ya rike irin wannan abin sai ya bace kuma sai ya batar da mutane kai yanzu ka kalla irin su malamin da na Kaduna shi malamin da ya ce musailamatul kazzab ko ba haka nan ba kai dan Allah wani abun ko a film kafin tsarin bai yiwa koko wai fa cewa wai wai jika ga horon ta shanci dole ina tsoron na ya ya yi yau ta jami shararu wai mu wai wai in za ka zawa wani shi da kahin nan da kwana uku manzo Allah yake gane za ka zawa kuma ga abin da zai kawo jama'a kai jama'a a kana ji manzo Allah ke gaya mishi to wai wallahi wani abun kace ko mahaukaci bai yi shi ba da hankali ba da irin wasu siyasar siyasar da yake ko ba haka nan bane ba ce wace mala har ta azumin ba ka riga ma mutane sai ka yi kota ai akwai magana da ka ji ta ka san ba magana ba ce da hankali zai dauka amma duk da haka nan wasu kuma ahalin suna suna kalla a aini ma kamata bayan lokaci ne da ya kamata a zo a haɗa kai ko ba haka nan bane ba sai a za a haɗa kai da irin wannan masu shirka masu bayyana da kafirci karara yace ya taɓa ganin wani haske ya hito daga sama ko ya haɗa shedan ne sun loma shi ba hasken hasken bata ne duk uku ne sai ka mutu sai ka ga babu ko ni shirka ce a gwaran to kenan ɗan uwa mu kaulace mu duk masu ɗauka irin wannan sare masu fahimta addini ba irin da sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fahimta ba sai ma ne ya ci gaba da cewa saboda su sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su da suka hadace wannan alqur'ani suka hadace wannan sunna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda eh a bayan annan Muhammad sallallahu alaihi yana cewa an yi riko da sunnar sahabbai an koyi da ita wani wuri sai annan sallallahu yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin ko addu alaiha bin nawal sai ku ta kuma mi wa iyyakum wa muhdathatil umur sannan ina yi muku gargadi da mi da kirkiro wasu sabbin abubuwa a cikin addini ai shi ne magana da shi Imam Ahmad bin Hanbal ne ko kenan bayan ya ce addini wurinsa shi ne riko da abin da sahabbai suke a kai ko da kuma koyi da su sai ce mi watan ku gida da kuma barin gida a ko to shi ne shek rabi sai yake cewa ai usulun sunnati indana ha yace mu ahlus sunna addini a wurin mu shine ruko da abin da sahabban manzo Allah suke a kai da kuma koyi da su sai ce mi khilafu ahlul bid'ah sabani an bid'a fa inna fa inna ma yattabi'una ahwa'ahum sabida su an bid'a suna bin saran su ne duk inda kaga an bid'a saran su take bi su ba wai su ko abinda manzo Allah ya yi sai in ya dace da saran su muna fahimta abinda bai dace da saran su bayan bid'a ba su amsa kullum ka ɗauki misalin nan na abubuwa biyu da muke badawa misalin shargi wannan sarki latiris ko ba ka nama da wanda ake ja da kuma addu'a da ake bayan an sallar da sallah a sai ka ce ma mutum ga nan manzo Allah sai ce to ba ya ci ba haka ne ya yi sauki ko ka gane ya yi sauki Allah ya tsare mu sai ce ta kuma wa ya'tamiduna ala uquluhum al-fasida sannan suna dogara da hankalin su wanda yake gurbataccen hankali ne muna fahimta dan hankalin da za a tsorawa a ce wai shine zai gano abin da Allah yake a a wannan hankalin ragagge ne hankali da ake so shine na imani yake ta kuma auren zamuna annahum ya'tamiduna ala lughatil arab ko kuma su tsora ma'aunin ku su ce a a su sun iya larabci don haka wannan larabci shi ne zai sa su gane kaza ko su gane kaza ce a augairo ha da wani abu wanda ba wannan ba min al-qiyasatil fasida da wasu qiyasi qiyasi wanda suke na bata ne ko kamar yadda wannan shehu siraji na kauran asha kuna tuna da shi kwanakin can da ya shararu wata magana a wai da ya shararu magana wasan me yace cewa yi an yi taron waliyai da aka yi taron waliyai sai aka sa shehu tijjani shi da shugaban waliyai na duk duniya sai muka ce shehu a ina aka yi taron ko ba haka nan bane ba sannan kuma suwaye da suwaye ne shaida da aka ce an naɗa shehu tijjani shi ne shugaban waliyai wani ko da ya taso ba da amsa sai ce ai wanda ya ce uwarsu ba ce da je sun gani ba mu gane ba sai ce wai dan me yasa mutane suke hasada waliyai na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba ta hasa da waliyan saura annabawa kamar yake so yanzu ba ga asin ba eh sahabun na annabi Suleiman wanda yazo da gadan da gadan Bilqis kafin annabi Suleiman ya kinta ko sai yake cewa to yanzu nan ba wali bane ba to dan me yasa shi ku ce ina dalili ba ina kaza ina kaza ina kaza to Allah shi ga haka malam wannan Qur'ani ne ba da labari ko kuma haka ne ba sai kuma kai ne daga cikin ka haka ke yi bayanin wannan ta yaya za ka gama mu ayar qur'ani da bayanin ka ko kuma haka nan bane ba haka ya sake kawo da labarin wasu waliyai ne zamanin wasu annaba waliyai guda biyu kawo labari ya ce to dan me yasa ba a binciki wa'ancan ba sai wannan waliyan na annabi Muhammad sallallahu da aka rina za a bincika wallahi ba wanda yake kawo ma hadisi ko matacce mun gane ya ce ma shehu tijjani ko shehu inyasi waliyi ne kai ko hadisi babu ko matashin hadisi wanda yake shehu tijjani ko shehu inyasi musulmi ne kamar yadda babu hadisi ko matashi wanda yake eh bari mu ba su misali irin wanda suke so su gane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ibnu tayyiya waliyi ne ko kuma yace a hadisi matashi wanda ba annabi yace ibnu tayyiya musulmi ne misali sai dai abubuwan da suka bari baya za su tabbatar da musulmai ne su ko ba musulmai bane ko da kuma yadda suka cika ko ba haka nan ba muna da labari ne da kowanne daga cikin su ya cika da kuma yadda kowanne ya rayuwa a cikin su ko wani ma sai da aka ba shi kashi saboda kodi ne yake bugawa kai ne to malam wali na kodi a yana ka ta lalace wali dan tuwa tuwa to kai yanzu ka kalla magabatan mu mu ahlus sunna kenan ba su ba yan bid'a magabatan mu yadda suke da takatsantsan kan amsan ilimi ma ɗaya daga cikin magabata ya je neman wani ilimin wani hadisi in ba na manta ba a wani wani malami sai ya ga malamin nan wai ya ɗauki abu ya tara ma dabba dan ya kama wannan dabba ai in ka tara ma dabba abu ta yi wa abinci ne ka zo ba ka kai kuma kama ka yi ko sai ke cewa to wannan ya yaudari dabba ma balle mutum don haka bai karɓa wannan addini a wuri shi kuma wannan an ya dace da hadisi ko lokacin da wata uwa ta tara hannu ɗanta ya taho ko sannin wani abu ko da ta miƙa abin sai yaron ya kawo sai ta amshe shi sai ta bashi sai annabi ce ta yi sa'a da ba ta bashi ba da Allah ya rubuta ta bakare ce a wurin Allah ina abin da uwaye suke yi ko an shi yaro na towa sai ya amshe sai ya amshe abu ƙarya ce kuma yaudara ce to yanzu mun kashi magabatan mu irin yadda suke da taka tsantsanwa a cikin karɓar ilimi ma na addini to balle su yi koge ko ba haka nan ba balle su ci shinkafa su koshi su ce wai sun haɗu da annabi ido da ido a ƙarya ce duk wanda ya ce ya haɗu da annabi ido da ido wallahi ƙarya ce in dai ba sahabi bane ba ko ko tabi ido ya sha ya sha ranuka kuma annabi ya ce man kadaba alayya muta'ammidan ko ida alikum falmin falmin ta bawa maqadahu minan nar ko ba haka nan ba to mu ne mu yi imani cewa wannan magana wallahi ƙarya ce mutum ya rayu ƙarni na goma sha biyu ko ƙarni goma sha uku a ko mutum ke sha wannan tunanin ya ya haɗu da shi ido da ido to ba wani waliye da mu muke hasa da su dukkanin waliye Allah ya ƙara musu yarda ko ba haka nan bane ba muna adda Allah ya samu ma daga cikin su to amma duk waliyin da ya wuce gona da iri to ba waliyin Allah bane waliyin shaitan ne kuna fahimta ko ai kuna labari ɗaya da yadda suke ta wasu shi da kanshi wannan shehu surabi kaura aisha wai yana ba da labarin wani wani shehu wai wai da aka kawo mai cikin kabari ai kun shi ko wai sai mala'iku suka zo suka ce mishi wai mawla muku sai ki kai daga zama ta cikin kabari ko mutane ba ku tashi ku kai ku ba ni je kai kai ko ko ne sai aka turo mata musu haka a ko ko ba haka ba wai sai da ya huta kuna ji kamar film sai ce to ku taro to ta je ta dawo ko ba haka nan ba ai ga ta nashi ta je ta dawo Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kai kace sun saba kuma mu yarda wai mala ku kai ce ai dai ku kun san na sani Allah ya samu cikin rayuwa yake cewa yake cewa ammal imam ahmad amma kun ga shi wannan babban malami imam ahmad bin hanbal wa man salafahu min as-sahabati wa tabi'in wa a'immatul muslimin da wanda suka gabace shi daga cikin salafawa magabata irin sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da sauran limaman musulunci baki daya yake cewa fa inna dina fa inna dina dina alladhi yatamassakuna bihi to su ha abin da suka rike a matsayin addini wanda suke koyi da shi wa kitabullah shine alqur'ani wa sunnati rasulillah da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala siyama fi majal al-aqida ce musamman musamman ma bangaren aqida ahli sunna ba ku wasa bangaren aqida duk ayi wasa wasa sai wasa amma ban da ke karbo mai ko ba haka bane duk wasa da za a yi wasa a ce to da daga yawan domin wannan kanin shi kace saurara kai da kasa na ubanka na yaka koko koko ba haka ba to mai je ne ka ce hin kai da ka koma mai huska irin ta mata Allah ya cinye mu masu kama da mata maza da suke kama da mata Allah ya yi ka namiji cikakke ka je ka saba ma Allah ka ace mu sai ban ma izini ba ni da nake koyi da manzo Allah za ka wani izini to wani saurara ni fa duk wasan da za ka mani zai iya ɗauka amma ban da wasan da za su taɓa addini na muna ganewa a jike ya rage naka amma fa in ka taɓa addini to ka ke karo layi muna fahimta ko Sau don ka yanzu abin ya koma abin wasa ko da ɗan ɗabi'a da ɗan izala ya ka haɗu kamar kamar kaka da jika to wannan wallahi iskanci ne ba addini bane ba ta haza ai wanda ya rike mahalkai yana addini da su kai ka rike hadisan manzo Allah kamar ya rike ma injili da hadisan ka ki a to dai ka ku a mahalki kuke amsa ba wala ya ci gaba da jan kuɗin da mahalki ne ko ba haka da madamu mahalki zai ya kasancewa gaskiya zai ya kasancewa ƙarya balle ku na buƙatar dan jijilan firgin da ko san da ƙarya ce ko ko ba haka ba to ni kuma wannan ganda gani garanti ne ke dan haka nawa ba na wasa bane kuma nawa ya fito daga bakin wanda baya ƙarya allazi la yantiqu anil hawa illa illa wahyu yuha sai kuma naka ya fito daga wurin wani ne dan maroko ko kuma dan Senegal ko ba haka ba ni fa nawa daga maka ko Madina ne to dan haka ka bi sanu ku yi haƙuri yau aka dawo karatu ko ba haka ba yake cewa fahim la ya kurujuna an zalika insha Allah shi magabatan mu ba su fita kan wannan su Qur'ani da hadisi kadai ne suka rike madogara da fahimtar sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa fi zalika udal mustaqim yace kaga akan wannan kadai Qur'ani da hadisi da fahimta magabata na kwarai nan ne kadai shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take والاقتلاء بهم تكون كوري لسو يكي تعي الاقتلاء بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم قدوة وهم أسوة ويشير إلى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور أيضا فترة عن حديث كيف وكذلك حديث حديث الفرقة الناجية حينما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى أي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة yake cewa da wannan hadisi wanda yake bayanin kan karkasuwa addini wanda yake bayanin alfirqatun najiya ha wanda suke yi al'umma wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba a cikin al'umma lokacin da annabi ke cewa addinin musulunci sai ya tafi kashi saba'in da uku dukkaninsu suna wuta kashi ɗaya ne zai shiga aljanna fa qalu sai aka ce man zai ya rasulullah wannan kashin ɗaya da zai shiga aljanna wani kashi ne ya ce ma kana alaihi ma ana alaihi wa wa ashabi shi ne abin da ni da sahabbai na su nake akai muna fahimta ko to ai muka mun ce wannan shi ne addini a wurin ko ba haka nan ba ko ka ji mulki shine abin da Khomeini ya ce ko shine abin da Tijani ko Inyasi ko Ibn Arabi ko Ibn Taymiyyah ko Ibn Al-Qayyim suka ce a'a mun ce abin da Allah yake abin da manzo Allah yake abin da sahabbai suka fahimta ko dan haka mun ko su suka saba mu fahimta wannan zamu bar musu kayan su muna fahimta ko sai yake cewa sun maƙala idan sun hadith al-akhar a wani hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum ala al-bayda na bar ku akan wani haske wani haske ne yace lailuha tanharuha shi hasken na bar ku akan shi a shine hasken nan da dare da yi duk guda ne la yuzibu anha illa halik annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda zai sabka daga kan wannan shi wanda yake bazance dan wuta jahannama Allah ya tsare mu menene annabi yace kitabullahi wa sunnati shine alqur'ani da kuma da kuma sunna sahabbaina muna fahimta ko to fa sahabat ta masa ko da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riko da wannan hasken shi yasa kai ma in ka riko da wannan hasken zaka shiga aljanna yace walam najid fihim halikan bum samu ɗaya daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya bace ha ba a cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan sai zuwa baya-bayan aka fara samun wannan kalkasuwa bayan sahabbai ƙarshe wurin mulkin ali sahabbai da dama sun ɓace su wanda ba a rasa a cikinsu ba aka samu wannan fitina na hawali da rafida da sauransu muna fahimta ko da kuma wannan 'yan ƙadariya shi ne dai a ƙarshe sai malamin ke cewa shi malamin ke cewa annal iftida أن الاقتداء بالصحابة قسمي كوي لصحابي فيه نجاة تونني كأيك لكويشيرا يسي كي هو سفينة النجاة كما أتي ما كيني جميع النبنوه من قال يقول كل صحابي نني كوي متون زي زي لبي وارشي يشا سمي لسون فكا فهمت أبن لك إندي جفو ما ليسي لأنهم سبي لسو صحابي يسي شوى شهد ونزول الواحد sun fa shaida da sauka wahayi shine ai gaban su wahayin ba yake sauka ko wa talaqaw fi'l qur'an wa sunna wa tatbiq zalika min rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan suka hadu da fiqh na fahimta alqur'ani da fiqh na fahimta sunna sannan suka aikata ayaya a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake saboda haka fa hum qudwatul suwan sahabbai sun kasance malugara abun koyi wa lihada yaqulu alaihi salatu wa salam to saboda haka ne ma saboda manzo Allah ya yarda da wannan sahabban nasi sai ke cewa ai ma ana alaihi wa ashabi shine abin da ni da sahabbai na nake akai wa yaqulu a wani waya ma annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajib ko to annabi yace ku yi riko da sunna ta da sunnar sahabbai na kuma ku yi riko da wannan sunnar da ni da tsira ma hakoruku sai ma ya yake cewa wa tarkul bid'a da kuma barin bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala sabida dukkanin bid'a ba ki ɗayan ta bata shi ha to ina kallon akwai sauran lokaci kwarai to in babu tambayoyi kenan sai mu shiga a cikin a cikin wannan bangare in kuma akwai tambayoyi sai mu saurara har zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu na rashe mu tashi kan kan bid'a ko da yake ita bid'a ai mun saba mun saba bayani kan ta ko shine Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa da kuma barin bid'a saboda dukkanin bid'a ba ki ɗayan tabbata ce kun ga ai kara annabi yace ya bar mu akan haske guda biyu ko kamar yadda muka yi bayani yanzu ko wani haske shi ne alkur'ani da suna annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in muka rike su ba za mu kace ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinakum Allah yake ya cika mana addini ha annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce masahabai hal ballantu shinna isar sunna isar suka ce kwarai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka isar annan Muhammad sallam ya tsoratar da al'umma shi kwarai da yin bid'a karar annabi yace ba mu tare da shi wane ne yake man ahadatha fi amrina hada duk wanda yake cikin wani shashanci ya dingina shi zuwa ga wannan abin da muka zo kun ga ashe addini ba a wasa da shi ko ba haka nan ba annabi ya keɓe wani da wani sai ce duk wanda yake cikin wani abu ya sa a cikin wannan addini namu wanda mu ba mu karantar da shi ba ko to kai yanzu in an gaya masa habbai wannan magana ai wannan zamanin ne ya kamata a rinka wannan magana ko ba haka ba ne sahabbai ne kuma zala ke wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa Imam Ahmad bin Hanbal da yake wannan magana anan yace huwa yaqtadi bil hadith alladhi afazahu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ayya yayi koyi ne da wani hadisi da ya hada shi daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi da annabi yake cewa dukkanin bid'a baki ɗayan ta bata ce yake cewa dan me yasa aka ce bata ce kuma bid'a ne yana tana kai shi ga halaka sai yake cewa ai ila dalali wal inhiraf wal shakk wal nifaq wal akhlaq sayyi'a wal zamima yace sabila ita bid'a duk wanda ya rike ta zaka samu yana wuce gona da iri a cikin addini sannan duk inda san bid'a yake yana da shakka a cikin wannan addini ko ba haka nan ba misali yanzu dukkanin mu nan kafin mu nan mun yarda cewa kowa ranar lahira sun zai tashi kamar da annabi ya bayani ko a ba man dan bid'a bai yarda ba ya ya lati a kyautu jari zai tashi da wata gida ko ba haka nan bane ba a wanda ma zai ibo shi ya sa cikin aljihunan su ko to yanzu na Allah ne yanzu wallahi ni ido da ido na tambayi wani dan bid'a yake wallahi su sun yarda da shehu tijani zai tashi da riga sai nace to za ya dace da wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jawo hadisi na karanta musu da annabi yake kowa zai tashi tantar hai ka tafi ya rasulullah tun tun mata da maza annabi ce Aisha bala'in kiyama ya yi karin ka gane kai ma tantar kai sai yake cewa Aisha wata da tantar za a tashi amma shi nan wai munafiki yana da ja sai yake a'a shi fa yanzu ya rubi shehu ta ga zai tashi da riga to me yake ga manzo Allah kenan ya kare ta manzo Allah ko ba haka nan bane ba to za ka samu dan bid'a cikin shakka yake in ya karanta can ya karanto can duk sai abin ya rikice mai dole sai ya rasa ni zai kama sai kama da mahalkan wanda ko ba haka nan bane ba sai ka ga wani kazami ma ya hito ko ta kazama ta hito ta ce wai ta yi mahalki ko ko ba haka nan bane wai ta yi mahalki da manzo Allah mala ana shigar taka kai yanzu ko jiji ya kai ka kaji kasashen can da larabawa ko da inda babu addinin kwarai a ki zo baka kazama da ke ce wai wai ki yi mawarki manzo Allah yana zuwa yana kwanta sama cinye ki kai yoha a mu kuma anan ta zama sayyada to akwai wata sayyada na nan ta Suleiman da akwai mai biyo take daga komedi yanzu wai ta shiga yaban mu annabi shikenan wai har ta zama sayyada akwai wata ma film ce daga film ta hito wai yanzu ita ma sayyada ce kusan su to bid'a kenan mala sai yake wani nifaq sannan ka ga duk wani munafiki ya kare ka yan bid'a ƙwararrai da gaske yan bid'a la hawla suna muguwar kiyayya ga wanda zai tare da su irin yadda ba ka tsammani wal akhlaqu sayyi'a da wasu miyagun ɗabi'u ha an bid'a su ne suke ba barawo laya idan gidan mutane ya sata ko kuma ka zo ka ce an ma sata ta amshi wani abu kai ma su baka laye ko ba haka nan bane ka ga ganin sun taru sun tsora ku kan halaka zo sun zare muku albarka shi ne kun ba su kuɗi ko su ne mace ke zuwa ta ce a mallake mata mijinta ko mace ta je ta ce a bata maganin wani jini ko duk su ne ke rubuta qur'ani da jini su tarkace da dama duka su suke yi sannan kuma wajamima suna da miyagun ɗabi'u wanda suke yi abin zargi ne sai ce kullu sharrin ya ati min labida idan haka duk wani sharri da ka sani asalin shi ko bid'a ce to kai yanzu da Allah da mun yi riko da hadisan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam mun yi imani da cewa su ne za su ƙara fassara mana alkur'ani to su o'o da so ina za su samu jirgin zama shine wata da ta wata tace wai kai shi wanga malami masu suka da ya hito ce zuwa littafi ƙarya ne sai Qur'ani take to su wa'ancan masu bagaƙen kaya ko ina za a yi da su ai babu labarin hakan da Hussein da Fatima ce alkurani ko ko ko akwai shi ya ce ni Qur'ani ka ga shi tsaci to suwan ga masu bagaken kaya ina za a dace da da tsaci to kuma yin tijaniya da da shehu tijani ba san Qur'ani bai zo da su amma sai ka gori gitaccen dan tijaniya wai hana gurin bayan mazuka ko ba kai hakon namu da kai a wurin mazuka in baka sani ba dan mun imani da alkur'ani ba ce ne kuma mu mai rasa salatu fati ta alkur'ani ko ba haka nan bane ba to yanzu masu su kaya da kake na salatu fati ta alkur'ani to wanda bai yarda ba hadisi ya alkur'ani ya yarda a ce mai salatu fati ta alkur'ani ko ko to amma da yake wanda Allah ya bakar da shi ba wanda ya ce shi ne haka da kuma to kwanda mu wurin masu saka da wannan mutanen haka ne ko ba haka nan bane ba shi yasa da mu yana kallon matsalar su ne a halin suna bari a gama da su don su wa'anga su ba komai bane ba saboda ni to mu kuma ha abada ba za a ida da mu ba saboda ni saboda mun yi riko da abin da in ka rike shi ha abada ba a galaba kanka ko ba haka nan bane ba kuma duk da za a kulla makinci wallahi sai Allah ya kawo wa'ansu Allah ya kamalan sa a tudu yake cewa duk wannan hayaniyar lokacin da ake da shi a maradikan sunna kan sunna ko yace wallahi shi ya san ko ya mutu sai Allah ya sadu wa an saka sanin su sanin sai dai a yi san wani sani ta kamar da sai kamar mala albani ce a kashe yanzu an an kashe albani da Jafar yanzu albani nawa ke da kai ko ba haka nan bane ba yanzu da sai Idris nawa ke da kai ko ba haka nan bane ba suna kallon sun bige wannan sai su can take ko ba haka nan ba sun kashe kai sai su yi bakwai ya tasu a kashe bakwai a yi ɗari bakwai sun tasu to haka ne ba har abada haka za a yi ta yi ai mu ba da tarihi imam ahmad bin hanbal ko zamanin su irin fitinar da ta faru ko kuma haka nan bane shi yasa matasa ku yi riko da sunna muna fahimta nan ne cin nasara da tsira kawai yake amma duk wani abu wanda ba sunnan manzo Allah ba halaka ce Allah ya tsare mu muna fahimta kenan shine yace duk wani shari to asalin shi bid'a ne muna fahimta sannan yake cewa kuma sannan za ka samu duk wani wanda yake ce wanda yake cewa ɗan bid'a ne wanda ya riko da bid'a shi ha me yake yake cewa yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'a ta shi kamar yadda muka yi bayani a hayya ce ce ma yin hayya ka kai ma ya fasar da kai ya sa ka cikin halakar da shi ya shiga wanda ina ji cikin karatun da muka yi can baya mun bayanin wasu kungiyoyi irin yan bid'a ko ba haka nan ba wanda muka ce yan shi'a yan kara kasu har ma muka dan tsaya muka bayanin wasu ko hawari lawa kaza kaza kaza to nan gaba ma za mu zawa mu ci karo da wa'ansu da dama cikin su wanda za mu bayani insha Allah ta'ala yanzu ne karatun kenan ya kan kama gadangana kowa sai ka kabe ma littafin shi kura ina ji za mu saurara saboda lokacin bai isa mu ci gaba da bayanai har zuwa sati mai zawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai akwai tambayoyi kenan ina kyauta zaton shi ma wannan tsarin zamu shi kamar yadda muka yi na tafsiri shine tambayoyi banda ne na yau tunda yau aka dawo karatu an bude kowa kenan za a rinka rubuta su duk wanda ke da tambaya sai a rubuta zuwa sati da zawa in Allah ya kamar rai karatu kafin a fara karatu sai a yi amsa wannan tambayoyi muna fahimta ko to mai gida ya magana ya ce a yanzu zai tsarara mai gida ya ce maganar da ne ba haka ya kamata a yi ta ba yadda ya kamata shi ne a ce a za a ci gaba da kawo tambayoyi kashe ko? eh kun san hatta karatun da ake zuma rana tsaki a kawai ke karatun na alhamishi ya kamata a mai shi sai da na zo alhamishi na ga ana halata kaya na ce ita ana sinima ya ce za na jeri za a ci gaba da karatun ce iko Allah a to yanzu ma ce tambayoyin ya buɗe muku kowa ku ci gaba da rubutawa ba yau kaɗai ba har zuwa ranar laraba har ka ce ko? shi dai ne ke na har zuwa ranar laraba ko? aka roƙo to kun yi ina wata tambayar ma kuna kai mishi shi zai ba ku amsa ba sai na ganta ba na'am Ahem. Na'am alaikum salam. Ya hukuncin? Yake ne hukuncin jingina a addini. Abu ne wanda yake sananne akwai jingina a addini. Muna fahimta. Kamar yanzu sai in baka wannan salula in ce ina son ka bani jika goma a ranar da na mai doma jika goma ka bani salula ta kamar shi wani abu ne wanda kake rikewa na mutum shi da kan shi ne ya kawo maka rike saboda hala an ka misali da yanzu in ya zo yake ka bashi ya kawo ma wani lokaci ba lallai ka bashi ba ko to amma yanzu sai ce ga wannan tahi jika goma rike ka bani jika goma in na kawo masu kawo mace ka ba tawa babu laifi kan wannan sai dai matsalar da ke da kwai shi ne sai mutum ya ce ga moto na ka rike ko ga mota ta ka rike ka ba ni jika goma har in dawo ma to ka kuma yanzu kafin ya dawo sai ka ɗauki wannan motar ka shiga harkokinka da ita ko ka ɗauki wannan motar ka shiga harkokinka da shi ko kuma mutum ya baka gona jingina kawai ka kama nomanta a sai in ku yi da yarjejeniyar cewa to wani wannan mota da ka bar mu ka amshi kuɗi na ka yarda irin ka hawa a wasu ma malamai suna kallon babu wannan magani to ai ka ce riba kai kuma bai a wannan ba kasuwanci bane ba da zaka ce riba Allahu ta'ala ala wa ala kenan alal aqalla dai za a yi komi ne a bisami a bisa yarjejeniya muna fahimta ko na'am saura minti nawa an ce saura minti guda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah